إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗorinmu a markas ahalin suna jama'a wanda ke ngulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 20 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 441 wanda ya dace da sha bakwai ga wata na sha biyu shekara 2019 yau za mu yi darasi na goma sha takwas cikin littayin bulugul maram na hafiz bin hajar tsalani darasi na goma sha takwas insha Allah darasi da ya gabata muna dai cikin babul azan mun zo ƙarshen bayani na kiran sallah a cikin halin makara ko da an makara makara ba ta hana a yi kiran sallah yanzu a yi kiran sallah ko da an makara kuma za a yi sallah yadda ake yinta a da idan ta bayyanawa ce a bayyana in ta asircewa ce a asirce duk lokacin da aka halaka kuma za a yi kuma ya karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da da ya makara ni bayani kan makara ma da yayi akan sallar asuba da ya tashi sai da yayi rak'atul fajr bayan kiran sallah sai da yayi rak'atul fajr to kan ya kawo sallah ta asuba kenan rakatar fajar ko da an makara ana iya yin ta makara ba ta hana yin rakatar fajar illanan magana ta rakatar fajar an saba mutane a kabu su kaba an kuskure na wajen karanta ta za a rinka cewa bin yi ba rakatan alfajar ba ta rakatan alfajar amma rakatai ma rakatar fajar ya dace da abin in fata ce shi ne ake rakatai in dama ce rakatar fajar alifin na tasaniya da alifin rakatar fajar ba ta rakatan fajar in za a dafa na tasaniya har suna ana ana hasabcin wannan nunakin wannan ba ta rakatan fajar kuskure ne da mutum zai je gane kuskuren ka to kenan rakatar fajar kenan ana yin su ko da an makara a takaice shi ne bayanin da muka yi kuma na yanade kiran sallah ya gabata duka nau'i da ikama da kiran sallah ko na lafazi din da abin da yawan yi ya yi yawan ikama a yi ɗaya ɗaya wajen ashadu Allah ila illallah ashadu annan muhammadu rasulullah hayya ala sala da wannan ɗaya ɗaya ne amma ƙarƙamar za a yi tsaya su biyu shi ne kuma wataran an samu hamma ikamar ya yi ta yadda yake kiran sallah lafazin ya tabbata gaba daya kuma yi bayanin tarji tarji shi ne na mahi yawa ba a yi shi amma ladane na da suna yin shi kuma ba laifi bane ya zo a sunna ana yin shi shi ne kalmomin shahada guda biyu a yi sa ƙasa ƙasa bayan an daga murya da Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah akai aka zo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to anan kasa kasa sai ayi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sai a daga murya kamar ta farko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kamar da ake yi shi tarji'i a kun koma kalmatai shahada kin wannan guda biyu su ne cikin tarjiyar kenan shi ma ya tabbata a suna ana iya yin cikin kiran sallah yanzu wani lokaci ana iya yin shi wani lokaci kuma a mantan don da a ci abu mazura shi ne a ruwayar shi aka kawo tarji yanzu za mu tashi walahu bayan a shan hadisin cewa na abu katada bayan ya kare ce sun ma'azzana bilalun fasallar nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya sana'u kulla yau ya sha rawawa musulun kiran bilal ya kira sallah annabi ya sallah kamar ta kullum sai ta rawawa musulun musulun ya rubuto hadisi sai ta walahu nan jamilu iya komawa a rawi na ƙarshe wanda ya kawo ruwayar shi ne ma musulun ya ce walahu shi musulun a kota ruwaya wannan ta zo daga abu katada akwai ruwa da imam musulun ya zo da ita amma ita daga jabir bin abdullah radiyallahu anhu ya bar labarin annan nabi sallallahu alaihi wasallam ata almuzdalifata fa salla biha almaghrib wal isha bi adhan wahid wa iqamatayn cewa jabir ya bar labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muzdalifa fa salla biha a muzdalifa ya sallaci almaghrib wal isha sallan magriba ta sallar isha a nan musulifa ya yi su bayan ya hoto daga arfa ya yi su bi azanin wahidin wal kamatin da kiran sallah guda da ikama wannan iya tabbatar mana in za a jami'in sallah za a kiran sallah guda a ta da ikama so biyu kira guda ikama biyu za mu ji sabanin haka a wata ruwaya cewa kuma shi mace walahu wata ruwaya daga imam muslim an ibn umar shi ma ita kuma abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kambacin maimakon jabir yace jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam bain al-maghrib wal isha bi qamatin wahida kaji sabanin watan ta huce cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magariba da isha da iqama daya imam abu dawud ya kawo wayar da ya zo nan hadisun abdullahi bin umar sai ba labarin cewa jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam bayan al-maghrib wal isha bi qamatin wahidatin li kulli salah sallallahu ya hada sallah magariba da isha da iqama guda a kowace sallah lafazin sallah a cikin sallah abu dawud wa fi riwayat da wata riwayat abu dawud sai ce wa lam yunadi fi wahidatin minhuma kaji kuma ta rigima ta ma bai bi kiran sallah a cikin dukkan sallar biyu wannan shi kawo kaga akwai maganganu sabanin juna wani wuri an ce da ya kama kiran sallah biyu ikama kiran sallah guda ikama su wani wuri an ce kiran sallah da ya kama daya to wata ce musamman ba kiran sallah gaba daya to wannan abinda kama malumi masu taƙiƙin masu binciken tushen matsala da samun halwar mawarwara kan irin wannan rikici da yake zawa daga ciki irin sai bin ƙayyum rahimahullah sauran malamai suna cewa abin da ya kawo akwai itirab akwai tauka da wuri akwai matsala tsakanin wajen kawo maganganun an kasa magana guda zamnana cikin wannan saɓan da ake samu sai tarjihin rinjayar da ruwaya da kowa ya san ta shahara kun babu sahabi da ya kawo yadda manzara sama yake sallah ake hajjin shi tun daga farko karshe kama hadisin jabir kowa ya san shi ba inda aka samu ruwaya ta hajjin da manzara sallah salama ya yi ba a samu wata ruwaya ba ta kawo gabatun farkon ta har ƙarshen ta kama hadisin jabir bin abdullah wanda shi musulmi ya rubuto kan haka kuma cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haji daya yayi haji daya biyu uku hudu ana iya samun cewa wata ran yayi wannan wata ran yayi wannan to shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da sananne haji guda ya rayuwar shi shi ne ka cewa hajjin bankwana amma hajjin wada kwan hajjin islam ko hajjin tauhid din da ya takince hajjin musulunci hajjin tauhidi hajjin bankwana ana mata sunan sunaye dalilin munasaba da ta kasance hajjin bankwana dan anan ne ya gamu da mahi yawan musulmi suka musulunta a wannan wuri na arfa an ce iyakar idan ga mutane sun zo da ko'ina wanda kullum sun ji labarin musulunci ya kai musu musamman annan masu ganin ma musu ganin shi ma wurin haka nan gari ba cikin wata muna karanta cikin nan takatun nasi musulun ya isko wata tawaga ya ce wannan tawaga ta ina ce sai ta kai kuma wane ne sashi ba ko musulmi ne za su aikin haji ko musulmi ne kai kuma wane ne kamar tambaye ita ne rasulullah wanda wasu zaka ce kenan kullum musulunci ake Allah ke bauta ma shirin manzo ne Allah ya kada wa an imani kullum shi kenan ba zai shirin an an ne wata mace ta daga ya rasulullah ali haza hajji ya rasulullah wannan yana iya da haji dan kana ananta yace na mulki da kana da gon kenan hujja da ake ce ana amma yaro karamin aikin haji kenan da kace an zo tunan ne da ga musulmi masu yawa da sama mutum dubu ɗari sama dubu zaka dai a wuri guda wanda anan ne yake musu in yi bayani ya ce kuzu wa an nema na suka kun la'alli la'alƙakun ba a da ami haɗa ku riƙi ibadanku daga waje na iyaye wa zan ƙara gamuwa da ku ba daga bana kenan wannan shi a cikin bankwana na bankwana da su kenan daga nan ya ga shi kenan bai ƙara gama kenan sun gano dai daga nan cewa lokacin rabuwa da su yayi kenan baya sake gamuwa da su ba kenan nan yawa al'umma ban kwana kahin haka an yi haji kahin ya turo an yi haji daya biyu an yi wannan ce wadda akwai ta ƙashe da ya turo bayan saukar bara'a da hana mashirkai zawa kusan ta aiki musulacin harama zan ba zawa bai turowa yi a yi sanarwa a yi shela a cikin dukkan amina ya sa ali ya yi sanarwa bayan ya aiko abubakar ne da jagorancin abin kuma daga baya ya sai turo ali a je a shi duk a gaya ma alhazai daga bana kan mushrikin da ya ƙara zawa kenan har wannan shekara da manzana yana rayu an cin maka an yi komi ana aikin haji ga mushrikai ga musulmi ana aikin haji kuma a lokaci guda cin ku haji ba manzana bai ka aikin haji dama akwai shi cikin addinin na ibrahim akwai aikin haji kuma za a koyon da ya zo koyon abubuwan da aka tuni na shirka sauransu ba na ba canji ba aka koyon abubuwan aka tuni na gargajiya na al'adu da aka sa da shirka aka kore amma yadda lokacin da komi sun haka suke zawa su yi mina a je muzalifa a je ma'arfa ta haka suke to a wannan shekara ce annabi ya turo a gaya wa mutane daga bana kada mushrikin da ya ƙara kusantarwa musu haram daga yau daga bana ƙari kenan la ce lahajin mushirka ba da amin haza daga bana kan mushirkin da ake haji a zai yabin wuri-wuri a faɗi daga bana kan mushirkin da ake haji hannu ya zo ba bukatar mushirki ake haji to sai a ce a ce hajjin mai ana mutum hajjin tauhidi ya ta ce hajjin horko wanda aka yi ta ba mushirki a cikinta ita ce ta farko annabi sai aka yi mata suna hajjin tauhidi ita ce ta farko da da da a kayan wannan sun zo aiwacin man makka ma musulunci ya ce makka makka ta musulmi amma suna zawa wannan shi kace annabi ya zo ga ba kowane mushriki ya musulmi kullun gangariya to wannan hajjin kiran ɗaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda kuwa ɗaya ce an samu wannan magana kiran sallah biyu kiran sallah ɗaya iqama don abubuwan shine kace bayan ta haƙiƙin magana kun abin da yake mahi hujja mahi domin a ta mazhabi an samu wasu ce misali hanafiya su ce za a yi za a yi kiran sallah za a yi kamama za a kiran sallah kai za a kiran sallah za a kiran sallah ɗaya kama guda wasu ce malika su ce kiran sallah biyu da ya kama biyu a hanafi ne da hambaliya ne da shafa suke cewa za a kiran sallah guda da ya kama biyu kamar da cikin ruwa ta jabi kenan wannan hadisin jabir na sayyidina imam muslim shi da ibn kamil shi ne mahi madogara kan dukkan aikin haji na kenan shi za aka rinjaye magana mahi rinjaye akan wannan sabani kurin idan za a yi wannan muna magana asalin samun wurin da aka yi jam'i aka magana kiran sallah wannan ba ya abu da ba ba ko a haka ta kama za mu gama sallah biyu mas'ala guda ce ba wani bai aikin haji bane ba ya kawo ni magana ce asalinta a aikin haji aka samu haka da kuma shi wurin da babin sabanin gama sallah biyu a san wurare samu sabani wasu wurare amma aikin haji aikin haji da arfa da azhur arfa da magriba da isha ita arfa azhur al-asr lazim a gama azhur al-asr kaida ce lokacin azhur tsakar rana za a yi azhur kuma akan asar yi kowa shi za a zarke shi wurin arfa ita kuma zalifa an aka hoto daga daga arfa ba a sallah a kowane hanzu yanzu muzalifa duk da zamani ya kawo canji asali ana zawa daidai kusan mu ga ishakin sayi ko ta yau dace da gaggawa mutane don ba a hutowa daga arfa ya rana ta hada to din diba tahiyar an a ce a tsawon tsarkwa na iya zawa a lokacin sallar ishakin to amma ko da magarba za ta wuta ba a magarba ya an zo ilimin zalifa sai ya magarba da isha a wurin to shi ma jami'i ake to shi na ka magana a nan dan na cikin magana ce ta samun kiran sallah da ya kama in za a gama sallah biyu shi magana mafi ƙarfi za a kiran sallah guda in yaso ko ta sallah a mata ikamata shi ne kuna abin illa kan munasaba ta magana aikin haji akwai yanzu zamani zai ka iya wani bane hujjar ta zauwa gama magariba da isha a muzdalifa wannan akan shiga wani hali mutum ya zo irin don zamani motoci ne iyawa abin su kira sana abubuwa idan zai isha za ta maka misali da rabin dare zai huce kana misali arfa ko ka cikin mota ko ba ka bari dare ya huce rabi ba ka yi ba sallah ta ta magariba da isha din da kake zo da ka yi ta don ba a barin lokacin sallah huce don wannan abu saboda jami'i shirin mun ganta ruwa ta batatta sannan sarrafa na lokacin zalla isha iya karewa alisufin lele ko kan wannan magana tun da isha tana wuta alisufin lele kenan ko da kana cikin mota ya kan yi kana cikin mota don mun taɓa yi haka muna mota muna zagaye durban ya ɓace ba mu sauka ba a hannun musulun ba ya kan ɗaya na dare ɗaya na dare dan da awa ne awa ɗaya ma bukar da awa da ka kazo kan ɗaya na dare muka sauka ba shi ma sai da muka sabu ko mota kan kasa ga kasa na bai kamar kululu yake ce zagaye ne haka roban ya je mu shiga makka motoyi muka ta uku ya kasa samun kulutun zai shigo za a wani lasai nan nan da wale wannan kulutun zai shigo ya kama cikin zari bai kasa ya sa muka yi muka shiga muka su uku na hoton haka ne da ta yi karshe da kasama can muka muka muka duro muka muka zo muka duro muka muka muka sabu muka muka gangaro muka zo cikin zaliba kan zo muka samu su kaga dole ka mai sallah abu mu ce ai dole sai muka zama sallah dole kai sallah a halin da ka samu kanka matakar ba zama zalima ba ka ga rabin dare zai huce ka yi kokarin sallar isha da magarba da isha da inda kake dan ba ban sallah ta huce har lokaci wata gaba daya sai yanzu kenan wannan shi ne hadisin da na jabir shi za ka mun wannan kuma sabanin wannan kenan za mu ajiye shi mai ake da mahi ƙarin hujja na yin kiran sallah guda da ya kama biyu ko za mu gama garba da isha a zuwan la'akar za mu yi dole mu kiran sallah guda ɗaya isa sai a ta da ya kama a yi sallah ta farko kuma ta da wata ya kama a yi sallah ta biyu وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أسبحت أسبحت متفق عليه وفي آخره إدراج وأن رواية دق عبد الله بن عمر دق عائشة in ta zo labarin ya ta hanyar sahabai guda biyu sahabiya ya kwaci mulmunin da labin umar aisha da ibn umar duka sun ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal iya kiran sallah a cikin dare fakulu wa sharabu ku ci ku sha kiran dan kun ji kiran cikin kan bilal ta mukanta ba lamuna annakum azanu bilal mun ci warkon ku kadda kiran sallar bilal ya hana ku sahurkin ku domin shi iyayen kiran sallah yuyuti zina imakun warje ka'imakun wata zana alkun kai don ya tada mai barci mai kiyamun lele shirya ko can mun karanta a satin da wuce kenan shi cikin dare yake yi don ya yi kuci kusha sai ibn umar makatun in yayi kenan makahu shi to wani ya ce wa kana rajul a'ma mutum ne makahu la yunadi shi baya kiran sallah hatta yuqal lahu asbahan tabin gari ya waye gari waye kin shi bi da bai gani kenan da kun ya fito a fita take to kenan wannan ruwa ce ta Abu Dawud a sai ta mutafaqan alai kenan ruwa ce Bukhari ya kawo Muslim ya kawo sai ta wa fi akhiri idraj a karshen hadisin akwai idraj mai idraji a wajen malaman hadisi ana baka labari misali ta manzo Allah ya kaza ko ya ce kaza ko aikata kaza ko sahabi shi mai ba da labarin imma sahabi ne imma cikin ruwa cikin sai ya kawo wata ƙarin kalma don tafsiri ko dole da wani hili to ba kowa ba zai gano wannan kalma ta manzan Allah ce ko ta mai ka labarin ce yanzu nan ya tabbata wannan kalma ta wakanin rajul a'ama ba manzan ya ɗauki wani magana ba imma ibn umar uske imam zuhuri a cikin labarin da su maka bayanin wannan da aka ce sai ya kiran sallah ɗaya ibn mutum ta suke maka bayanin matsayi mutum ne makaho mutum ne makaho bai kiran sallah sai an ce miji gari ya waye wannan bayanin mai kala labarin ne kenan dai a nan yanzu dai mun san da cewa kenan bilal kuma nan an ce kamar da mai kawo ruwa a wannan wurin bayan can ba mu labarin a kanta kawo ta a wannan wurin cewa shar'anta ana iya yin ladani biyu a masallaci guda suna ta shi ma a yi ladani biyu daga an ji wani ya fara mun san kenan lokaci ka zai musalla ɗaya ce kuma mai kiran sallah biyu a su ba cikwar a nan ana buƙatar ladan biyu wanda an wannan ya yi ko da kalma ya fara ka san da ake ciki yau da shi ne magana da ya ka nan kenan ladan biyu da mai yi cikin dare cikin duhun dare kayan asaba ta yi da mai yi bayan gari ya waye mana asaba ta yi da mai cikin dare kuma ya kanta da wani bilal iyayenta a cikin dare sai wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna anna bilalan adana qabla al-fajr fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an yarji fa yunadi ala inna al-abdana cewa bilal ya yi kiran sallah kahin ketowar alfajar annan sallasallam ya mashi umarni ya koma ya sake shela ya ce ala innal abdana ala innal abdana wannan ya ce rawawu abu dawud wa da'afa abu dawud ya kawo ruwayar kuma ya ce hadisi ne mai rauni ma albani rahimahullah ya samu hadisin hanya wadda take ba shi gindin zama ya zama sahihin hadisi ma ba hasan ba hadisin da ya tabbata ya tabbata tabbata hadisi na gaya muku cewa malami iya raunana ruwaya dalilin ta hanyar da ta zo mishi sai ce hadisin bai inganta ba ko akai na shaba bayan misalin za a yi labari na gaskiya abin ya tabbata ganin wanda ya kawo maka labarin kasan shi ko mutum ne mai karya da san kawo labari ko mutum ne rikitacce bai iya gyara labari bai iya gaba magana ya kace wani magana gaskiya akwai matsala don wani ka labarin ko da an yi kai baka dauka ba kuma kana hujja amma ya kai wannan ruwaya da ta sa ni na ce wannan magana ba gaskiya ce ba dalilin wani sai a samu wata hanya labarin ya zo ba ta hanyar wannan ba ko rikicin da yana dukkan hadisi ne a samu wata hanya daban ke wannan hadisi zama to kenan sai an ce na da igi ne amma ya zama wace sahihi ne dalilin labarin ta hanyar da yazo rediyo da da sabai suke kawa da malamai ke kawa kai na samun madogar duk da an ce bai inganta ba a wani wuri ya ga wani ya ce ya inganta dan ya samu wata hanya daban ta wannan hanya na saka muku misali anan na wannan da tare suka shahara a cikin addinin musulunci a yanzu suna arba wani guda hudu suna arba guda hudun wannan abu dawud turmizi da sa'ibin maja su ne mafi yawan zakaba addinin na kuma sun shahara to an san abin da ya shahara a bakin mutane wasu malamai aka ce sutta siya aka ce ma cikin sutta siya to kan sutta siya magana ce mai matsala ba ta da inganci ita kanta ba ta inganta ba ita kanta ba ta inganta ba ta sutta siya ba wani ta sutta siya a duniya ba wani ta sutta siya su mai suke ta sayan sai ce da buhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nasari da ibn maja wannan shidda haka ta sayan haka suka ji amma a cikin su ta sayan a babu abin da ya tabbata sai ya haini kun bukhari da muslim su ma malaman su suka da musu suka tsarka ba ka'ida ta malaman hadisi suka tabbatar da sai sahihi suka kawo amma wannan gudun babu wanda ya da'auna shi sahihi ne gaba daya sun jimin ka sahihi ko da abin da ji kamar shi ne abin suka samu suka kawo dan dama dama sun kama su dan dama dama kenan ko su kansu ba da ce sahihi ne dan shi da kenan akan samu shi sa kenan akan samu a cikin sunan abi dawud tirmidhi da ibn majah a samu hadisi da ifi har mawdu'i za samu har mawdu'i za samu ciki to shi yasa irin wannan maimacin da ta kuma su suna yadda abubuwan ibada na ibada ana dauka ta hanyar su shi yasa albani rahimahullah mahmudu nasir albani wancan babban ya ya yi aiki na musamman wanda tan kowanne ya zo ya mai aiki ya ya yi sahiya da ifi to aikin farko da yi ya dauko sunan abi dawud iya kun hadisi da sanar da shi ya ce sahi ko ta da'if aka yi shi sahi da'if sahi da'if wannan sa'on da'if ne to wannan ya sa haka ya bugo da ake farko da ya kasa suka yawa duniya to idan ka samu bugon baya ya ga bambanci a wani wuri ya ce da'if ne ga gwamnati ya ce sahi ne me to kada wani ce me ya ce ba haka bane ba abin da ya kawo haka ya ce farkon aiki wani shugaban wata makataba ce ya yi aikin yake so kayan wata yawan addinin da gudunmuwa yake so da tawon ya musu takariji a musu taƙi shi sa ya masa albani da ala ya mai wannan tawon ya musu wani takariji ke shi ta ɗauki da tawon kowanne ya aiki da abin da yake cikin sinadar shi ya yi hukumci kai kowanne tayi ya aiki da sinadar da tayi da labarin yanzu ga labarin yanzu ta hanyar ka zazo sai aiki duka hadisi hukumcin ta hanyar da ya zo a wannan tayi aiki na biyu ce da ya shi ne a zaman kanshi ya zamana ya shirya yanzu ya ɗauko kowane tayi kuma ba nan ba duk inda hanyar da hadisin ya zo yake bi ya zo ta nan ya zo ta nan mutane ta to nan gangama kuma sai yi hukumci eh littafin hudu ne a mutum da hudu ne sai ware sai uku wannan duka sahihan ne ko hasan sai ware guda imma da ifi imma mawdu'i kuma ko ne ga zai sai da kudi ne amma ba ruwan ka ba madala kudi ya da masa yi daban a wancan bugu sai kai ba gane sai ma yasa alama nan da yi nan da yi bin sai yi amma wannan sai wara da yin da wuri guda kurin da haka nake nan kuma ga da ibi littafi ibi guda da maudu'i littafi da guda ko na kan shi kina muna magana a takaice malami ne kan iya ranar ruwaya dalilin ta hanyar da labarin yanzu shi ne muke ciki a nan wannan ruwaya a nan ya ce a bai inganta ba ta wancan albani ya kawo hanyoyi ce a ruwaya da zai ta yi hadisi ne me yi wa kan bilal asali shi ne muke sallah kurum shi ya kawara da shi ne muke sallah babu da a wannan hali ne kenan da kuma ba a kiran sallah biyu ɗaya ake sai asuba ta yi a kiran sallah biyu shi kenan a wannan lokaci ne haka ta wakana bilal gangidin gangidin shi makara ce gangidin barci ne doke shi bai tsaya ba ya lura da kyau gangidin mene da ya kira sallah asuba ba ce ba shine mushkila ya kira sallah asuba asuba ba ce ba shi manzo Allah ce koma kai shela ala innal abda nam na mana mana gafara kaman wannan bawon kenan wanda wanda ya kira sallah ya ya gafara ne sai mana gafara kenan abun barci doke shi ya kira sallah lokaci bi ba kenan lokaci lokaci yayi ya sanar wata bici yayi su sanar cewa dai lokacin sallah bai kace ka sallah a gida lokaci bai yi ba kina akwai sauran dare shi da abin da yau kana nan akan samu haka nan aikin lokaci bai ba na mun taba yi anan na alai zambe yake kuka kiran sallah ya tashi ya kiran sallah kan shi ake girmantar iya jiba shi ke jiran mantar ya iya haka iya jiba jiba mantar sai dai ta trampan shi ranar ba ta trampan shi rana ba ta hada ba ya kiran sallah da gudun wuce ajiyar maka zira mana gama kai ta turfan kamar ta jirga shi ta kewa haka take mata shi mata mata da ta shi kuma ya ta tabbar ya ce to ga rana na ta da ga rana ta da kake sallah kaga sa nan kaga mishin ruwa ka ruwa to kai anan yayin da ke a koma ce a da sauran lokaci sai a koma a ce sauran lokaci ma ka sha ruwa ka a sallah sauran lokaci ayo ya ya ya ba sallah ana sallah ya mu na maka misali ne na kawai sani ne dole asaba ma taɓa yi asaba ma taɓa yi kenan almuhim abinda muke so kullum da wai in haka ta wakana ba laifin sunna ce ba laifin ba a sake sanarwa jama'a lokaci ne ba ba kuma sunna aka yi shi ne magana kenan shi ta ne sake ce shi bai sake ba ta bai sake ba kan sake yayi to ya ce dai yanzu a nan dai ina ta tabbata sai wa ana abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum an-nida فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله مثله وانا رواية أبو سعيد الخدري abin da yake cikinta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idza sami'tum nida idan kun ji mai kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin kina kuma su ji ku wadi irin daidai da abin da mai kiran sallah ke wadi nan labarin da yazo koyon mai kiran sallah wannan ruwaya bukhari ka ta muslim kata sai ta walil bukhari a lafazin bukhari ya kawo ruwaya maimakon abu sa'id al-khudri ya kawo ta ruwaya daban daga muawiya radiyallahu anhu irin wannan labarin muawiya kuma ya bada cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ji mai kiran sallah iya kiran sallah ku hadi irin abin da yake faɗa nan bakin nake ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فترة في فترة القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة في ولا حي على كين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله أروى مسلم بعد وزير بعد معاوية كما دعا عمر رضي الله عنه عمر يا يما غنى cikin fadalal qaulul kahwadiyan da qaulul muazzin kahwadiyan da mai kiran sallah ke hodi kalimatan kalima dinkinan kalmar da ya hodi kai ma ka irin ta kamar tafsiri ne kalma ka ganda zo kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kama sha Allah da ba da irin shi ka hodi kalma kalma ita siwal hayya ala tayn banda hayya ala tayn guda biyu banda hayya ala sala banda hayya ala falah banda su su fayakul la haula wala quwwata illa billah a wajen hayya ala sala kai mai ji zaka ce la haula wala quwwata illa billah kamar ta hayya ala sala nan kenan karantar da kokoyan mai kiran sallah kuma can bayani ya gabata bayan kaji dai na magana mai salati da mai salati da neman wasila za mu karanta wasila cikin a gaba na insha Allah kenan dai sunna ce kwaikwayon mai kiran sallah illa mas'ala ta ikama ce babu ruwaya ta hadisi sahihi daga manzan Allah ko sahabbai kwaikwayon mai ta da ikama akwai ruwaya ta idan ka ji mai ikama ka hudu yadda ke hudu in ya zo hayi a ƙarƙamfila sai ka ce a kama Allah wa adama aqama Allah wa adama wajen kadda mata sala to hadisin bai inganta ba to kenan anan shine wasu malamai sai suke kiyasi da ta ce bayan azanin salatan sai suke kiyasan tunda ana kiran iqama da azan kenan ana iya yi usta tunda na bana aka ci an yi ba san mun Allah ba sabbi suna yi kan iqama ga yanzu suke kiran magana ka aka wani magana a wannan wurin sai da bane mai daukar kalmar wani tawili gaskiya magana dai babu lafazi zahiri da ya zo sahabai kuma za Allah ce akwai kwai mata da kama amma ta yi idan kun ji mai kiran sallah ta sami tun mu'addin in kun ji mai kiran sallah ce kuma haka aka samu suna yi wajen kiran sallah akan kama babu abin da ya tabbata gare shi amma musamman masu suna kiyasi su ma rasa ana iya yi amma wai ko da kaga ana yi da ka samu ba zahirin nasi bane ba wata fa'inta ce ta fiqh ce ta wasu malaman gaba ta Allah shi kansa ta musu suke ga ana iya yi wallahi a'lam amma zahirin nasi kawai yanda yake hodi kuma in ka kare kawa kawa annabi salati ka roƙan mai wasila ce duk wanda roƙan mai wasila gobe ceto na ya tabbata gare shi dan bayan karanta don da ji mai kiran sallah kiran sallah ya hodi yanda yake hodi kuma ya mana salati ruka mana wasila ceto na ya tabbata gare shi kai wannan fadalakin tarta sai kuma da maganar shin kwaikwayon mai kiran sallah wajibi ne ko ko mustahabbi ne wajen jamhur ba wajibi ba ne daga cikin hujjarsu annan sallallahu alaihi wasallam an yi kiran sallah a gaban shi bai mai da ba sai ma yayi in ya kalma ya mai shi da ya ce mana ya mai bayani ya iya iya hira amma ibn Abbas kalmomi kan abun bai mai da ba yanda ya hudi kuma ka zama munganta an masatin da wuce na Umar ibn Khattab suna ana kan iya kan minbari ran juma'a ana kiran sallah suna iya tambayar sabai suna tattaunawa ana cikin kiran sallah musun dalilan cewa iya fadala da lada sunna ce amma ba wajibi bane ba idan baka amsa ba a ce kai lafi kaza kaza illa a yin akwai fadala akwai da kwarai to wannan shi ne kenan a ruwayar musulunta umar ya kawo kwaikwayon lada ne za a kwaikwaya banda haya alatayin banda haya alasala haya alalfala wa an usman bin abil as radiyallahu anhu qala ya rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamuhum وقتل بأدعاتهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا رواه الخمسة كما وحسن الترمذي وصححه الحاكم وأن رواية أسامة بن أبي العاص وأن يا وكان شكرا تترى لوتن da tawaga suna zagwa ta gari gari to akwai tawaga ta saƙif saƙif mutanen tsarif sun zo da tawagarsu mai yawa manzala sai aka masa wata khema to kusan masallaci sun dai an kwan biyu an dauki darasi an dauki karatu an dauki karatu kuma yanzu za a koma gida kenan sun zo sun yi mubaya za a koma gida kuma a ci gaba da lamarin addini to a nan ne bayan za a koma shi shi usman bin abil as an ta a wani zaman iya yaro iya matashi ne karkar yaro ne a cikinsu kuma haka ga taron zama ya hisu dukan qur'ani da yawa ya hisu sanin qur'ani a zaman da aka yi to shi ne sai ya ce ya rasulullah ija'anni imama qaumi ka sanya ni limamin garinmu aje in wa'an garinmu limanci fa qala anta imamu ta kai ne limamin nan na mas'alar neman shugabanci da ake magana wanda ya tambaya ba ma bashi wancan da mazan sarki yake cewa ba ma ba da wannan lamarin ga duk wanda ya tambaya ya yi shi ne akan shugabanci na duniya na dukiyar jama'a kayan jama'a iya kazo ne wata yaudara ko kwashe kayan jama'a na jagorancin duniya jagoranci ake magana na ta ba ma ba duk wanda ya tambaya kenan bai da alaka da wannan ta ganin daman kuma annabi ya karantar da cewa wal umma qawma aqrabu kitabillah da annabi ya kawo doka ya tabbatar da cewa wa zan kulimanci wanda yake sanin karatun qur'ani da ma haka annabi kawo da ma haka ta dokai kuma kenan abin da ya tambaya ya daidai da matsayin shi a cikin al'ummar shi ya yi sanin qur'ani kenan da ma shi ya dace kenan ya zama to limamu a kan na duniya suke cewa to in an ga mutum inda yake wani wuri ne za a cutar da al'umma ko zai wani amfani ga al'umma wanda matsayin shi zai wani abu in ya tsaya ya tambaya bai lafi ba na ka irin wannan da kisan yusuf alaihissalam na magana ana raba jana da asa'in khazan arad to in hafizun ne alim hafiz wannan magana da ta bashi wannan ana gagan shi annabi Allah ne kuma ya ga wani masala da zai yi kan wannan ake ga kenan na duniya ma an kaga inda kake za ka yi amfani ga al'umma an ka tambaya kenan akwai dalili na ba da haka an ga dace to nan dai kenan maganar cewa limanci annabi ya ce kenan nan akan wannan mutum shi ne ga tumata limancin ya wasan ko wani kidan humi sallama ta abin ya lalace kaga kana idan gawa kasa ya asaka asaka limanci idan kasan ka iya na ka samu mutum mutum ba saka iya sa wani wanda yake sallah ya samu matsala a sallah kanta idan ga kada ce kana yi kuma ya ce mishi to ba ya ce mishi anta imamu kai ne limamu usman ya ce wa ƙasar bi al'afihi ka yi koyi sallaka ka yi koyi mana da masu rauninsu nan mai ginin ka yi aiki da mamunka ka yi aiki da makina ɗan misali mutanen da ake shagoranta kana ga ba za su iya doguwa misali da an tsananta akwai musamman lahiya akwai tsoho akwai irin wannan da a sallah to idan kasan akwai irin waɗannan tare da kai dole kenan ka dan sassarta ka san matsayin masu binka akwai mai bukata sai ka ce idan sallah ta yawa ko jama'a ta yawa don liman bai sanin halin kowa akwai inda misali tsakanin mu duka mun san na ka tayi muna matsayin yan muna bakwai muna yan muna bakwai na kowa cikin ɗari ke kowa ba matsala kowa in muna jan na san kowa na san kowa cikin mu amma ai akwai wani bai iya ba cikin jama'a masallaci musamman halin mutane suna da cewa suka tafi sallar haramin makka kwarai da busu da sallar da yawa don wuri ne komi da kuma akwai a wurin sai kenan ka yi aiki da mamunka akwai danibaci akwai tsoho akwai midamanin lahiya kuma akwai wanda bai fita ma a ta hajjata akwai zarafin akwai mai bukata akwai bukata mace da mai bukata ka iya mutum zai yaba dole da demu iya nan bukata an kace da dogon sallah ka zaka ta musu da demu haka ne ya da dogon sallah wani ne wani dan gargajiya ya je masallacin ahlus sunna Allah sa hukar dai ne bisa ma ahlus sunna ne ya je ya ba wannan demu kare takwas jiji ya ce san ayi mutu gida kai na san sallah da mutu guda kare idan ya je shi da mu shi sai da kabbara ce iko Allah kai ya zala ne da kabbara ta ce yau ta kawai yawa ta kwaci yace iya sallah da mutum ya ya tara mota iya sallah ta mutum ya tara mota ci ciki ta kwaci shike ya sa wata da mutu uku ka hande mu ta kusa da wannan mun ka hata ta kare da ya kare sai da ya ce an sunani kina sallah da gwal ba wata bace ba to dinda ana maganar rishin tsawaitawa kenan babu ne ba kuma za a bar abin karazibi kuma a yi abu bugata da gaugawa kuma san gaugawa kuma yan ta kai gaba kuma shi zama diba shi wanda ya magana wanda ya magana ya ce ka a tsawaitan me yake karantawa ka gani hatta wanda suka yi jaji ai wasu sun yi jaji na sallar har ta kai matsalar da aka samu ta wannan yaro matashi ya hutu ana sallah ta isha ko yaron mu'azzi ai kaga ana sallar ya shiri ya je ya sallar shi ya fita shi ko a nan sai sama aka ba mu'azu labari ga abinda wani wane wani yaran kana sallar shi ta shi shi masu zai kuma na hukumi ba mu na hukumi za a yi kasa sallar ka kere shi ke nan kasa mutane kullum a kunsu labari aka yi ma yaro labari kuma ayan mu'azu ya kai mu na hukumi mutane ka tsawon agosu mutane shi ma'aza ce mun hauki ne an baki labarin da abin da yaro wani yayi usman labarin shi kuma yaron an doka an kai mai cewa ma'aza ce kai mun hauki ne ni ce ne da sai su kotse wajen annabi sallallahu alaihi aka zo yaro ka kara ya rasulullah ga abin da a shi na kamar zai ma'aza ka karan shi shi ma dai kawo ya kare kai shi me yasa kai yaro ana sallah ka cire ka tahiyarka ya ce ya rasulallah mu'az iya zauwa ya salla a bayanka sallar isha kuma dare yake a wajenka sai bayan dare ya yi zai zo unguwanmu shi ne limamin kuma ya zama dukuwar salla wata ruwa ce ma bakara ya karanta ya ce shi ne ni kuma na cire na ida sallata na tahiyata annabi mai inkari ba abu dai sai to kai yaro ya ce to kai ya ce mu'aza a turu an ta kudin fatan ka so ka zama mai fitar yawa masu fada so ka zama mai fitar mutane ma'azu ka karanta masu sutar a'ala sutar lil wa shamsu duhaha ya kama shi a surorin ka kanta ma ka wani masu jaje ne aka karanta wani surorin sutar a'ala wa shamsu duhaha gaji wani masu jaje ne kenan kenan a sutar ka ya ga tafiya kan ta'aya daya biyu mun hamata ne kuma sai wato ya da kuni ko ya ya ya da mun hamata ne sun mu nazar sun mu abata so jira da Allah kuma ko kullu ya ya kada ya ya ya da sun mu abata eh to kenan da aka ce ayi sauki mu haka bane kun karazibi a takaice da shi wannan yaro sai masu yace annabi ce wannan yaron bayan yaron ma su fada ga abinda ka wanda karantawa ta to kai yaro da kahu ta ka bi ka tafiya ka mi kai ci ya rasulallah na karanta fatar da kitab na karanta na roƙi allah aljanna na ne matsayi da gidan wuta na albani ya karanta cikin fasara da aka shi na shaye wajibcin katon sura a bayan liman kai a cikin sallah albani ya karanta abu hujjar ta kenan ba dole bane ka karanta sura a cikin sallah ya karanta wata wannan yaron mana akwai wata musulmi kenan da shiyar ta yi da abin da ke kuno ta kan tufa ta daga ta ya addu'a ya roki Allah aljanna mu ne mutsalar da gidan wuta shine nayi sai ta tsayar sallallahu idan ina bin ka sallah da kai da mu'azu ina ji wata dandana wani gunguni da kuke yi a cikin addu'anku bana jin kuke bana gane ina jin gungunin ku kun kuke karanta da kuke kana wa ina bin sallah kuna wani gunguni mutum kuke ba kana ce mashi haulaha mudandin mu ma ana addu'a ta ka nema aljanna da neman tsari da wuta nan da ta mutake kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ce mace ba sallah ta bada ta fatiha kuma ita da abin da aka wa ma tsakana wa ka fada mu'azi aka ma fada kai tsayo ta da yawa amma idan karanta sai ta ta'ala da shamsu sai ta lera ta karanta kenan muna magana cewa kenan ka ladani liman ya aiki da ƙarfi matsayin mamun shi kai yake nan inda zai kenan inda zai gallaza musu ko ya abin sabo kai matsa da dai yace mishi kuma wa takhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhani ajra kuma ka samu liman ladani a ciki wanda bai amsar lada akan kiran sallah ba biyan shi za'a ba kai wanda zai dan Allah ka ka dauki mai amsa kudi abin da ya ga mishi kenan ta kenan ladan bai kamata ba a mai salar illa nan kuma malamai suna magana in misali daular islamiyya ce akan daular daular ka ta biya shi ganin misali in an tsari bai a cin kuni dalilin tsariya da aka mishi irin wannan wasu dalilai na rayuwa wannan kuma ana ga wata da ce da ban ta ginto sai wannan ruwa ta tabbata sai abinda sai an malik bin huwaris radiyallahu anhu qala قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ذو قسم حديث شي معنى مرغ بن حويرث ثم سنزو مدينة تسود ‘yan garinsu sun yi kwana biyu suna ɗaukan darasi da suna matasa sai magana ta tabbata malaka ya ce kun kwan biyu ba ya ce kuna da iyalai a gida kuna da arewa na kuna da iyalai akwai mata kuna da iyalai ta kwarewar sallah ta zai kun jima ya isa za a koma gida kuma a ci gaba da aiki to anan ne yake ce mishi idan kun koma idan lokacin sallah yayi falyu'adhin lakum ahadukum dayan ku yi kiran sallah na kina ko umarnin kiran sallah muna magana cikin al'umma da ya ce a manzan ya kai hari wani gari iya dibawa in asaba ta yana shirarawa shi sun sun kira suna kira musulmi in gaba su yi ba kun gawa kun ta tabbata manzana ta duk inda garin da suka zamana suka yi kwana suka yi naka ce kwana uku sallah uku ba ke ba mai kiran sallah da iske dan zai rinjaye su kenan in dai ba tana a gari shi din ya rinjaye al'umma kenan kiran sallah kusan hatam ne ko shine alama bale a gari guda a shine kifaya farauta a ce an samu wajibi a gari a yi kiran sallah kuma ana iya masallaci amma farko kifaya dole a samu a gari a kiran sallah sai kuma yanta kiran sallah ga al'umma iya ba da shedan yaran jayo ku sai ya ce wannan da akhraju saba dan hadisi ne da da hanyoyi da yawa an ta saba da musani kenan Ahmad da sauran wannan guda shidda wa an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala li bilal إذا عزمت فترسل وإذا أقمت فحضر واجعل بين آذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله الأجزاء قشان حديث يتي رواه الترمذي وضعفه abin da ya ce ake cewa daga jabir yake cewa wai an ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal idza azanta in zaka yi kiran sallah fatarasar kai ɗaya ɗaya kina a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya wai za a kamta fahadul in za ka tare kama kai da gaugawa waje albaina a zane ka kama ta kamar zai mafi rubin akilin hankali kuma ka sanya tsakanin kiran sallar ka da da ikama gwalgwadon yadda mai cin abinci zai ci abinci shi ya kare to wannan dai da harko dai hadisin ba shi da inda shi mata mun gace da ibi da bai inganta ba amma kada ruwaya ba ta da wata hanya wa za ta samu gindin zama har ta zama to abin kawo hujja da shi illa mawani abu da sanan ne daman iqama an san bata da fata wancan kuma an san cewa babu abin da ya kayyade ya so ka magana kayyade tsakanin kira da ta da iqama shine so kama anan shi kuma mun karanta abin da ya inganta an sallallahu alaihi wasallam akan kiran sallah ta isha in ya an taru ya zo sallar in ya ba taru bai ja ta ko ka babu kashar ya dace da yadda aka shirya mu inda aka bukata ku dai da da liman da wutar liman babu dai abin da ya kayyade ku kuma shekara muna dawo mu kayyade bayan kiran sallah kenan kayan sallah ya kama kaza illa mun ga ku da abin da yake tabbatacce dai kiran ne ya kamata a sunna a yi shi daidai lokaci kuma ta da kamma mace ta kan iya bambanta lokaci zuwa lokaci amma kiran za a yi shi a lokaci mana ruwa wata kayyade wannan ta bayan umarnin ba ta da inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yau mun je roni roni roni ya ce wa lahu wata ruwaya daban ta tirmizi maimakon jabir ya ce ana abin hulata radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhin illa mutawaddi wa ta'afahu aida ya kawo ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai kiran sallah sai mai arwalla amma hadisin bai inganta ba bai inganta ba rashin ingancin hannun wannan ya sa magabata suke da saɓani shin kenan an aka yi da babu arwala ya yi ko kuwa bai yi ba da arwala rashin babu abin da ya tabbata da ya hana yi ganin suna ga kira tsaye daga cikin azaka babu sharaɗi na azaka da ya da arwala kenan in haka ta wakana aka yi babu arwayi da arwalla kuwa zan shi ya yi amma yakan yi a yi shi babu arwalla kiran sallah ya yi kura an cin ba bukata kuma yana cikin azkar da kuma babu shi a musulunci ya ce ba ambatan allah dole sai da arwalla amma yin arwalla shi ya yi in za a yi magana kenan kurin tun da ruwa da ta ce ba a da yi yi mai arwalla ta ta inganta zanen sallah sallah shi ne magana kurin sai kuma an ce babu wata ruwa hanya marfu'a ko mawqufa ba samu ba ko annabi ya ce ko sahabi ya ce babu sai walahu wata ruwaya kuma daban ta wata tirmidhi an ziyad bin haris radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man addana fa huwa yuqim cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiran sallah shi zai tada ikama kenan akan haka ba mai uzurin tada ikama sai lada inda ruwa ta inganta za a kawo wannan doka to bata inganta ba bata inganta da haka kenan ladan yana iya yi ana iya sa wanda ban yi illa yin an sani ko ba wannan magana adatan aikin ladan wannan iyacin aikin shi in ba wani abu da bai zo ba don sun bilal shi ke yin kira kuma ta da kama amma ta kan kama misalin abu da ban ya zo wani iya iya yi ba zo a wannan za ka taka kenan dole ba mai rishi to amma tun da babu wajibci babu hani kinan kana iya kiran sallah wani ta da kama ko ladan wani cikin mamu ko limama ta da kama amma dai ga yadda tsarin ya zo ba nun tsada kenan shi kamata mai aikin harsan shi ke shi ke amma babu hani ko wani ta kama iyawa ya makara ya ji yana uzurin shi daban ko lokacin sallah yi ya kira sallah ta uzurin shi daban ka ga hukukin sallah ko ya ya tare kama a sallah dan ba a jiran ladan galiman ya zo ko an jiran shi an jiran ladan galiman ya zo ka ga ya tare kama kan magana kenan ya ce da afu aidan kuma shi ma dai anan kin ya ce da rauni ne cewa wanda ya kira shi da zai zaɗe kama ولي أبي داود وتروى أبي داود لك حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأكم أنت وفيه دعف أيضا وانا رواية أبو داود تجين حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي ولا كيف صلى sai a wata ruwaya aka kawo labari shi abdullahi bin zaid aka ce ya ce an ra'aitu ni naga wannan muhulki a cikin kiran sallah wa ana kuntu uridu ina niyyar zan yi kiran sallah qala annabi ta faqim an takaita da ikama a wannan magana kenan bilal ya kiran sallah bilal zai yi ta da ikama shi ma dai ruwayan akwai rauni babu tabbas kanta yin ba tabbata ba balle a kawo hujja ta an sa wanda ban ya kira وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن amaluk bil adhan wal imam amaluk bil iqama wannan iya gama rikici da liman da da da ladan cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kiran sallah shi ke mallakar kiran sallah liman ke mallakar iqama iqama ta limanci kenan sai ya ce wani tada to shi kuma an san san sai zama da gatan garo kan yanzu masu kitar iqama abinda kun yace ka a tada iqama sai an gani ya tsinkaye ne shine kun yace gaskiya shi ma dai ruwaya bata inganta ba gwan tarawahu bin adi wa ta'afahu shi ma a tanki yace da'ifi ne haka bahaqi ma ya karo daga ali kuma amma ta magana ali ce aka ce wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yurdu du'a ban azan wal iqama kaje kun tafadala kuma an daban cewa annabi sallallahu alaihi yace ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da tada iqama wani wuri ne mai istijabar addu'a an yi kira kayan ta da ya kama kayan addu'a wasu kuma su an ta da kama wai ga an ta da kama sun addu'a kare shi mai haka bane ba wurin da ke da romo tsakanin kira kayan ta da kama nan da ke da garan ta amsa addu'a a ce addu'a ba mai da ta ma wani zazo ba an ta da kama na su kabar shi ya kai addu'a ba an ta da kama ba haka bane ba ba bana abin da zuwa na fadala ba an ta da kama kuma kun ka kawo zuciyarka ka kawo ne kun sallah kun bayan kama ba ba wani addu'a bane ba sai wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina sami'u an-nida allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمدا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة أخرج الأربعة cewa jabir ke cewa manzana sallar sallar ya ce duk wanda ya hudi lokacin da ya ji a nida kira sallah ya ce alama rabba hadi da'awa ya allah ubangijin wannan kira ta mace kira cikakkiya wa salatar ƙa'iba da sallar tsayayya a ta muhammadin wasila ka ba muhammadu wasila cewar matsayin gidan aljanna wani ba mai shi shi ƙololon matsayin gidan aljanna ya ce wani fadila ka ba shi fadala wa ba'athu muqam mahmudan ka tado shi matsayi abin yabo na hilin kiyama na ceto ga duniya gaba daya kana wannan maqam wa arzi wa tana kuma alƙawarin shi to dai wanda kanta wannan addu'a hallata lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi gobe kiyama kan rubuta yabo to kenan wannan dai ta zana addu'a ce da ake karantawa lokacin jin kiran sallah ita ce roƙon mai annabi da kiran sallah ya koyo ladani ya mun salati ya roƙon wasila ceto na ya tabbata gare shi idan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama muhammadan wa'ata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته